أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واهل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأخرجنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين اللهم استودعتك ما علمتني فردده إلي عند حاجتي إليه ولا تنسنيه يا رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين muna cikin babi na lausasawa maraya da ‘ya'ya mata da sauran rauna na talaka da miskinai a ciki jiya mun kwana hadisi na bakwai yau za mu tashi hadisi na takwas a cikin wannan babi wa an anasin radiyallahu anhu an rawaito daga anas dan malik yadda Allah ta tabbata a gare shi anin nabiyu ya rawaito daga annabi sallallahu alaihi wa sallam qala manzon Allah ya ce man ala jariyatayn duk wanda yayi renon ƴaƴa mata guda biyu hatta ta buduga har sai da suka balaga suka rasu ko ya aurar da su ko ya mutu ya bar su kafin ya aurar da su ja a yau malkiyamata zai zo rana tashi alkiyama ana wa huwa ni da shi za ka ga mu ka hace ni kamar waɗannan ‘yan yatsu guda biyu wadan ma asabiyahu manzo Allah ya taro ɗan yatsunsa guda biyu kamar dai yadda muka wuce a baya asababa wani usta nan bai faɗi sunan ɗan yatsun ba amma dai yawanci in za a yi nuni dai inda guda ɗaya ne an san da wannan ake in ana buƙatar da guda biyu sai a yi haka ko yawanci ba a wuce haka ko yan siyasa ne su ɗaga hannu ga an yi haka masu yin haka siyasa mutanen NLN ba haka suke yi ba mutanen PRC sai haka to inda za a ishara baya wuce waɗannan guda biyu duk da nan ba a bace sunansu ba inda an ce wa huwa ka hataini akwai ya'u tasniya ya ce wa huwa ka haza ko ka hazihi ba ko ka ha'ula idan ce ka hataini kamar waɗannan guda biyu sai ce wa dan ma asabi'ahu kuma sai ya tara ɗan yatsunsa ya haɗa ɗan yatsunsa guda biyu rawahu muslim nan ɗan mata guda biyu jariya ta yi ba wai kuyangi ake nufi ba kasa aljariyatu ana gaya wa kuyanga ana gaya wa ya mace ko da ƴantacciya ce to jariya ta ne a nan ba bayi ake nufi ba a ƴaƴa mata kuma a nan ba sai maleriya ba hadisan bayan suka mana bayanin marayu nan ko da ubanta yana raye ko shi ya aife ta da ya aife ta ya yi renon ta ya kyautata mata har ta balaga in dai sun zama guda biyu ‘ya'ya mata da Allah ya ba shi alaiwata ya samu har guda biyu kuma duka sun balaga a hannunsa bai walakanta su bai ci mutuncin su don suna ‘ya'ya mata ba to a ranar alkiyama tun kafin a je aljanna zai zo alkiyama ana wa huwa ni da shi ka hatai wa zan mu asabi'ahu to ballantana wanda Allah ya bashi sama da ƴaƴa biyu ma wani yana da ƴaƴa mata sun kai goma wani sun kai bakwai wani ga shi nan dai to ashe Allah ya baka musulmin aljanna ne sai dai in kaji rawahu muslimun kalmar jariya ta ne ji imamu nawawi ai bintaini yana nufin ƴaƴa mata biyu ba a mataini kinji guda biyu ba yana zuwa da sunan bayi yana zuwa da sunan ƴaƴa mata wa ana aisha radiyallahu anha qalat da khalat alayya imra'atu wata mata miskiniya ta shigo wajena wa ma'aha ibnatani laha tare da ita akwai wasu ƴaƴa mata guda biyu nata ta shigo wajena tas'alu tana yin bara in akwai wani abu na abinci a taimaka mata falam tajid indi shay'a sai ta rashin da sai bata samu komai a wajena ba falam tajid shay'an ba ta samu komai ba in je a wajena ka san gidan manzon Allah wata ran akwai wata ran babu su ma sai su yi kwana talatin ba su hula wuta ba sai dibino da bakin ruwa ba ta samu komai a wajena ba gaira samratun wahida sai kwaya dibino guda ɗaya dibino kwaya ɗaya ba a ɗai tuha iya sai na ba ta wannan kwaya dibino guda ɗaya a gabana ina ba ta sammata sai ta raba dibino nan gida biyu bai da ibna ta yi ha ta raba tsakanin 'ya'yanta mata guda biyu ta ba wannan rabi ta ba ɗayan rabi walam ta akul min ha bata ci komai daga cikin dibinan ba kuma alamar ta ta ga alamar tana jin yunwa ita ma amma sai ta haƙura ta raba ƴaƴanta mata guda biyu dibinan sun maƙama sannan sai ta tashi fa kala sai ta fita fa da kalan nabi sallallahu alaihi wasallama alaina sai annabi sallallahu alaihi wasallama ya shigo wajen mu wato kewaye na ba a bar su sai na bashi labarin abin da ya faru saboda ita abin ya ba ta mamaki فقال سيما ذا الله يسير من لبتلي من هذه البنات بشيء من لبتلي دون أكا جربيش بشيء دون أبو من هذه البنات نهي هو وأن يا ماتا فأحسن إليهن يكوت تامس بي ولا تنتصبا كن له سترا من النار za su zamanto masa sutura ne daga barin shiga wuta ‘ya'ya mata da Allah ya bashi a nan ko da uwa ce da Allah ya bata uban ya mutu ya bar mata ‘ya'ya mata take kula da su har suka girma za su zame mata sutura ga barin wuta kaga ita wannan watakila tun da kaga tana bara watakila marayu ne uban ya mutu ya bar mata ‘ya'ya mata babu wanda zai tallafa mata ya zama dole sai ta yi bara ta ba su abinci to a hakan za su zame mata sutura ga barin wuta ko kuma uban ne shi ma Allah ya ba shi ‘ya'ya mata bai walakanta su ba fa a hasana ilahin ya kyautata musu kunna lahu sitran min an-nar za su kasance masa sutura ne daga barin shiga wuta muttafaqun alayhi wa ana aisha dai daga nana aisha radiyallahu anha aidan ita ma wannan ruwaya ta tafi annaha qalat ko aidan qalat nana aisha ta ce ja'at li miskinatu kamar irin wacce ruwaya wata miskiniya ta zo wajena ta hamilu ibnatin tana dauke da ƴaƴa mata guda biyu lahanat ba irin waɗancan nauya farko da suka zo da ƙafafuwansu ba wannan ƙanana ne tana ɗauke da su kalmar tahamilu ɗin nan shi zai nuna maka ƙanana ne na goye wanda ba su wuce a ɗauke su ba fa'ad amtu ha salasa samarat sai na ciyar da ita dabilai guda uku ƙwayar dibino guda uku can ba ƙwaya ɗaya aka samu ba nan kuma sai ta samu dabilai guda uku ta ba su. Fa a kan kulla wahidin min ha tamratan a gabana sai ta ba kowace ya daga cikin ya biyun nan sai ta ba ta tamratan dibino ɗaya. Ba sauran guda ɗaya ba? Wa rafa'at ila fi ha tamratan sai ta ɗaukaka dibino ɗaya zuwa bakinta kamar za ta ci. Ka san yara da saurin cin abu. Tana ba su halam-halam har sun cinye sun haɗe. ta ɗauki ɗayan za ta sa a baki fassar a mata ha ibna ta ha sai ya'ya na ta guda biyu suka nemi ta ƙara ciyar da su suka nuna suna sha'awar wannan da ya rage a hannun fa shaqqati tamratan lati kana turidu an ta'kulaha sai ta tsaga wannan ƙwayar dibino ɗaya da ta rage allati kana da ta kasance turidu tana nufin an ta'kulaha ta ci sai ta tsaga ta gida biyu bainahu ma tsakaninsu ta ba wannan rabi ta ba wacce rabi ita ta hakura kowace ta ci ɗaya da rabi rabi ita ba ta samu ta ɗanɗana ko guda ɗaya a bakin ta na na'isha ta ce fa a jabali sha'anuha sai lamarin ta ya bani mamaki na tausayin da take da gashi alama ta ita ma tana jin yunwa tana da tsananin bukata an samu guda uku wanda kowa zai ci guda ɗaya ne amma da suka nuna suna sha'awar na hannun nata ita sai ta hakura ta tsaga shi biyu ta raba musu فذكرت الذي صنعت لرسول الله صلى الله عليه وسلم sai na ambaci wannan abin da wannan mata ta aikata sai na ambace shi li rasulillahi ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam na ba shi labari fa qala sai manzo Allah ce inna Allah qad awjaba la hadhihi aljanna inna Allah haqiqa Allah qad haqiqa awjaba ya wajibta aljannata shiga aljanna laha ga wannan uwar biha a dalilin qayyid nan guda daya ba wancan guda biyun ba wancan guda biyun dama haƙƙinsu ne su uku ne an ba su guda uku dole ne dama ba ita kaɗai aka ba ku kowace ta ba ta haƙƙinta to nata da ta haƙura ta ba su to da ita ne biha da wannan ƙwaya ɗayan da ta haƙura da shi ne Allah ya ba ta aljanna kaga ittaqun nar walau bi shiki tamratin kin ku ji tsoron shiga wuta ko da da tsagin dibino ne. kaga ta da ƙwayar dibino ɗaya Allah ya ba ta aljanna saboda tausayi au ko kuma a wata ruwa ya aka ce a ta ƙaha biha minan nari Allah ya ‘yanta ta biha da wannan ƙwayar dibinan guda ɗaya minan nari daga shiga wuta shakku minan rawi ko dai kad aujaba laha biha aljanna ko kuma kad a ta ƙaha biha minan nari to kowanne dai abu ɗaya ne in an wajabta aljanna ai babu shiga wuta in an ‘yanta mutum daga wuta babu shiga abba wato ai babu shiga wuta wannan hadisi rawahu muslimu to wannan fa ko da ba kai ka haifa ba wannan aika ta haifa ko ba kai ka haifa ba inda ka tausaya musu ka tallafa musu a rayuwa to a dalilin wannan Allah sai ya saka a gidan aljanna wa an abi shuraihi Uwayd ibn Amr al-Khuzai radiyallahu anhu a rawaito wannan hadisi daga Abu Shuraihi shine Uwayd ibn Amr al-Khuzai yadda Allah ta tabbata a gare shi kala ya ce kala rasulullahi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce Allahumma ya Ubangiji, inni cewa ni uharridu haƙƙa da ifaini, ina kawo ƙaran laifin haƙƙin wasu launana guda biyu, su ne alyatimi malaya wal mar'ati da mace. Na kawo ƙarar haƙƙinsu ga duk wanda ya toye musu haƙƙi, cewa uharridu daga alharaju ne laifi. ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج الحرج من ذنبي nan uharib ina kawo kukan zunubin haƙƙan da ifai na haƙƙin launana guda biyu da aka sauyi haƙƙin alyatimi malaya wal mar'a da haƙƙin mace a nan an fita daga ‘ya'ya mata ƙanana mace kowace iri ce ko balagajiya ce ko matar aure ko bazawara ka toye mata haƙƙi to maza Allah ya kai ƙalarka wajen Allah akan Allah ya fata mata haƙƙi ko bata ce Allah ya isa ba ko bata san ma bata gane ma ka zalunce ta ba to maza Allah ya gama ya kai ƙalarka wajen Allah ko da ka kiyaye karka zalunci mace hadisun hadisi ne hasanun kyakkyawa rawahu an-nasa'i bi isnadin jayyid imam an-nasa'i ya roje shi da sanadi wanda yake kyakkyawa wanda babu rauni ko wani sabani a cikinsa. Wa ma'ana uharridu ma'anar uharridu ai ulhiqul harda ina ruskar da zunubi wa huwa in baka sa alharda ba shine al-ism zunubi ina ruskar da zunubin nan biman da ya haƙa huma ga duk wanda ya toga ta haƙoƙin waɗannan mutane guda biyu al-yatim wal mar'a wa uhazziru ina yin gargaɗi min zalika daga haƙƙi tauyin malaya da mace ta haziran gargaɗi baliga mai kaiwa matuƙa ƙarshen iya gargaɗi tunda har ya kaiwa Allah ai magana ta ƙarshe ya kawo ƙala zuwa wajen Allah to lalle ko gargaɗi ya kai matuƙa shine ta haziran baliga wa azjuru ina tsawatarwa dai at-tahziru gargaɗi azzajru kuma tsawa wa'azzuru ina yin tsawa ina tsawatarwa an ga wannan haƙƙi na waɗannan raunana guda biyu zaziran tsawatawa a cidan shi ma mai ƙarfi abin ƙarfafawa shi ne ma'anar uka ridi ɗin fa ka gane ai saboda wannan fi'ilin da aka kawo rubai uhar ridi shi yake nuna cewa akwai mubalaga a ciki tahziran ne baligan akwai mubalaga a ciki wa musa ibn sa'd ibn sa'ad ibn abi waqas aroto daga mus'ab dan sa'ad ibn abi waqas radiyallahu anhuma la ku anhu ne ku anhuma to ya kara ta tafata a gare su shi mus'ab din akwai cece ku ce akan sa cewa shi ya ga manzo Allah kai bai ga manzo Allah shi yasa wata muska za a ce radiyallahu anhu shi sa'ad ibn abi waqas yawwa daula wata nuskar za ka gani radiyallahu anhu da sa'adin kawai ake wasu kuma suna cewa sahabi ne shi musu abdin ta ne ga sadubun abi wa kasin sadu dan abi wa kasin an san shi ɗaya ne daga cikin mutum goma da aka musu albashi din aljanna kala shi wannan musu abdin ya ce ra'a sa'adun babana sa'adu dan abi wa qasim ra'a ya ga cewa anna lahu fadalan yana da wani fifiko na daraja alaman dunahu akan wanda yake ƙasa da shi a lokacin kafin wa'azi ya ratsa shi ya gane cewa bai kamata mutum ya ga darajar kansa akan wani ba wa ru'yatul fadli alal ghaibi dan a halari an ga maka haramun ka dinga ganin fifikon daraja akan wani kai ka fi shi daraja ko saboda kabilar ka ta fi taka ko saboda ka fi shi kuɗi ko ka fi shi ilimi ko ma menene kar ka yadda zuciyarka ta dinga gaya maka kafuwa na daraja ka bari a je lahira a can ne za a tantance yawwa saboda wato ƙa'ida kuma Allah ya ce inna akramakum indallahi atqakum hakika mafi darajar ku mafi karamtu ku a wajen Allah wanda shi ku tsoron Allah to shi kuma tsoron Allah an ce a taqawa hauna to ka shiga zuciyarsa ba ka auna ka ga taka tafi tafi tsoron Allah ballantana ka sai kafi shi ina fata an gane ka bari sai an je can wanda ya san wanda ya fi tsoronsa shi ya bambanta ya ce wani ya fi wani daraja amma kai a rayuwar duniya kar ka yadda wanda suka kai kololo a cikin wannan fa hatta kafiri a duniya ba sa ganin sun fi shi daraja saboda komai zai iya canja idan ya musulunta fa ya zo ya aikin da ya fi naka yaya za ka yi da shi to saboda haka kar ka yadda ka ga kafuwa na daraja to shi nan sa'adu yana ganin cewa anna lahu fadalan yana da wata falala da fifikon daraja alaman dunahu akan wanda yake koma bayan to faƙalar na biyu alaihi sallallahu sallama sai ya ce masa hal tun saruna hal din nafiya ce saboda akwai istisnai a gaba ba a taimaka muku ba a rayuwar ku ta duniya wa turzaquna ba a arzuta ku illa bi afaikum sai a dalilin launanan talakawan da kuke ganin kulle na arzikin su kuke ci a duniya ina fata an gane Allah zai ba ku umma arzikin na zahiri wadata da dukiya da waye Allah yana ba ku ne saboda abincinsu yana ƙarƙashin ku. A dalilin su Allah yake ba ku da yawa, ku ɗan tsakuri ɗan kaɗan ku ba su ku riƙe sauran ba na ku ba ne. Nasu ne a dalilin su ake ba ku. Hal ɗin nan nafiya ce, ai kamar latun saruna. Ba a taimaka muku. Wa turbakuna ba arzuta ku illa dubu a fa'ikum. Wannan ba usabadiya don wasu malamai su yi sabani a kanta. wasu na ɗaukan yadda na faɗa dinnan arziki ne na rayuwar duniya a dalilin su kuma su kudin ake baku yake biwa ta hannunku sannan su samu baka zuba su ba sana cewa Allah ya baku mu samu ka gane ai to wannan wannan addu'a ce Allah ya baku mu samu tunda sai kun samu mu ma mu samu to a dalilin wannan wasu suka ji a dalilin addu'ar da talakawa suke yi saboda bakin talaka ya fi na mai kuɗi tsarki addu'a da zai Allah ka bani abinci Allah ka arzuta ni Allah ka bani abu kaza na biya bukatata a dalilin wannan kai kana mun shari sai a baka sai ya biyo ta hannunka ko ya ma kwadago ka biya shi ko ya yi bara ka ba shi ko kuma ka biya kamata ka tallafa masa ka tashi kai masa har gida na sani dama kai ma a dalilin sa ake baka to kaga ko mutumin da ya zama haka ai da kamata ka rena shi ko ka walakanta shi ba da babu shi ashe da ba za ka samu tunda hal tunsaruna ba a taimaka muku wa turzaquna ba a arzuta ku illa bi du'afaikum sai a dalilin wannan launa nan naku wannan hadisi rawahu al-bukhari haka bukhari ya rawace shi haka ba haka mursalam a zaman mursali bi ma'ana saboda ya shigo da musa a ciki kuma ya ce radiyallahu anhu ma fa inna mus'ab ibn sa'd domin shi mus'ab dan sa'd ibn abi waqas tabi'i shi tabi'i ne ba sahabi bane to amma yadda bukhari ya koro siyaqil hadisi yace an mus'ab kuma yace qala da yace wa an mus'ab ibn sa'd ibn abi waqas an abihi to magana ta kare mun san mus'ab ya ji ne daga wajen babansa to babu zancen mursali cewa hadisi ne mausuli ba mursali ba ba mawqufi ba amma cire kalmar an abihi daga mus'ab dan sa'ad abi ibn abi waqas kuma mus'ab qala yace qala ko ko ra'a sa'ad anna lahu fadlan an alamun duna kuma sannan fa qala annabi kaga din shi ya so kenan mus'ab yayi wannan dabi'a kuma annabi ya ce ya nuna cewa a gaban sa aka yi kenan aka bukhari ya rawace shi mursalan amma shi musa ibn sa'adin tabi'in tabi'in rawahu al-hafiz abubakar برقاني آه الحافظ أبو بكر ال- البرقاني يا رسول ولا رواية أبو خالد في صحيح في إن تشهد بسنسا أما شي متصلا ما يتعدوا ba mursalan ba an mus'ab an abihi to kaji yawa to kaga wannan ya inganta yawa babu zancen mursali daga mus'ab yace an abihi daga babansa radiyallahu anhu wannan babu mushkila in ya ce daga babansa wa an abi dardai har wata daga sayyidina abu dardai wane ne shi uwaimir sayyidina uwaimiru shi ne asalin suna abu darda amma sai in kiyaye ta danne sunan ba kowa ya san sunansa uwaimiru ba wato tasgiri ne na amu aka ce uwaimiru dan kalamin amu radiyallahu anhu قال يتي سمعت رسول الله ناجي منزا الله صلى الله عليه وسلم يقول yana cewa idguni addu'afa ku nemo min raunana yana nufin talakawa fa inna ma tunsabuna ku sani ana taimaka muku ne a rayuwar duniya wa turzaquna ala arzuta ku ne bi du'afa ku da wannan launanan naku a dalilin su wannan ibguni malama hadisi sun yi ruwaya guda biyu wasu suka ce a dukiya ka kawo annabi zai yi lago sai ga yawanci mawadata ne a gaban sai ga kai da Allah ku nemo mun talakawa masu rauni tunda su ne suka fi bukata ku kanku ana taimaka muku nan ana arzuta ku dubu a bai kuma a dalilin launa nan naku wasu kuma suka ce a mazala zai addu'a ne yana nemo wanda za su masa amin a nemo masa talakawa bakin su ya fi tsarki yana addu'a suna amin bukata za ta fi tafiya rawahu abu dauda bi isnadin jayyidin ya rawace shi da sanadi wanda yake kyakkyawa wannan kenan sai babu wasiyati bin nisa babi kenan da zai yi bayanin wasiya kamata yi wasiya ba wasiya da muka sani ka gane yayi idan mutum ya zo mutuwa ba kutiba alaikum idza hadara ahadukum al-maut al-wasiyatu lil walidayni ba wacce in mutuwa ta zo ake yi ba a'a wasiya ta zamantakewa bi ma'ana ka zauna kamar nasiha ne ka zauna da mata da kyakkyawan hali shine ma'anar wasiya anan ma da ce wal muradu bil wasiyati abinda ake nufi da alwasiya anan alwasiyatu bi rifqi bihinna wasiya da tausasawa ga mataye wal ihsani ilayna da kyautata musu bi za'atihinna saboda launin da suke da shi wa hatiyatihinna da kuma bukatuwarsu suna da tsananin bukata wanda kuma ba za su iya biya wa kansu yawancin bukatu na rayuwa ba da biya musu bukatu liman ya kuma bi amri na ga duk wanda yake tsayuwa da al'amarin su miji ne ko uba ne kowa in shi yake rukon su to ya rike su da kyautata shine ma'anar yin wasiya ga mata qala Allah ta'ala Allah ta'ala ya ce wa'ashiruhunna bil ma'ruf ku yi zamantakewa da su bil ma'ruf da kyakkyawan hali nan a maganar aure ne aka faɗi wannan kalma in ka auri mace ko mata ya to ka zauna da su da kyautatawa shine al-ma'ruf to amma aya tana aiki a kowanne baki ko ƴaƴanka ne mata Allah ya arzuta ka da su to kai mu'amala da su da kyautatawa kar ka walakanta su kar ka sozarta su kar ka kaskanta su suna da daraja a wajen Allah wa qala ta'ala Allah ta'ala ya ce ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو هربتم فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة وإن تصلحوا وتتقوا فإن الله كان غفورا رحيما Allah ce wannan tasdiki ba za ku taɓa samun iko ba lantin harfu nafi wa nasibin wasu kibali har abada ku mazaje ba za ku samu iko an ta'adilu bainan nisa'i ku daidaita tsakanin mataye walau harastu ko da kun yi kwaɗayin haka ba an yi umarni ga miji ya yi adalci tsakanin mata yi ba to Allah ce ba za ku iya ba adalci na hakika ake nufi har abada ba za ku iya daidaita tsakanin mata yi ba abin da ake nufi al'adulu tamu alal idilal cikakken adalci da ake nema gaba ɗaya ba za ku iya ba almustawi bai da tsarafai ne wanda yake daidaita tsakanin gefannin guda biyu daidai wa daida wani bai rijayi wani ba fil aqwal cikin faduduwa magana ka kan gaya wannan mai dadi haka zaka gaya wannan in wannan tayi laifi ka mata fada in wannan tayi irin sa haka zaka gaya wannan kaga zai wahala a ce an daidaita gaba daya wal af'ali da wajen ayyuka irin zanin da ka saya wannan shi zaka saya wancan abincin da ka ba wacce ita zaka ba waccan wal mahabbati da soyayya inda gizo yake saka yanda kake son wannan haka zaka so wannan wannan gurin taɓa yiwuwa ba mala ya ce wani jima'i da abin da ya shafi saduwa ta aure yanda kake raba wannan saduwa wani ba raba kwana ba raba kwana daban kuma saduwa daban eh mun karanta a cikin asari raba kwana shine wajibi amma saduwa da ita ya danganta da yanayin da ta shirya wa kanta ina fata an gane in ba ta shirya ba ba dole ne ka kwanta da ita ko za a yi wata a haka in ba ta yi abin da zai ja hankali ka sadu da ita ba amma kwana ko da kalwa mata kwana wa gairu zalika da wani waɗannan na haƙoƙi da yake tsakanin mata shi da Allah yake nufin ba za ku taɓa samun ikon da za ku daidaita tsakanin mataye ba walau harastum ko da ku yi kwaɗayin haka shi ya sa ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallama kamar yadda zo a wani hadisi ya kashi mu bayyana nisa'i yana rabo tsakanin mata su zai yi rabon kwana duk da an ba shi daman turji man da sha wa min hunna wa tuwu ilayka mimman tasha ko amman tasha to amma duk da haka shi yana raba an ce kana iya taro wacce kaga dama ka tare a ɗakin ta ko shekara ne baka yi laifi ba amma duk da haka bai karɓi wannan rago ba yana raba kwana tsakanin mata to idan ya raba kwanan ko aka kawo wani abu na abinci ko sutura ko wani wadata ya zo in ya gama rabawa tsakanin matansa daidai wa daida ثم يقول sai maza Allah ce to Allahumma haza fi ili fi ma amliku Allah wannan shine aiki na cikin abin da na mallaka abin da na mallaka a zahiri na yi iya kokari na na raba shi dai waje da wala tuwa kibni bi ma tamliku amma karka kama ni da abin da kai kadai ka mallake shi ita ce zuciya wala amliku ni ba mallaka ba ba zan mallaka zuciya ta ta daidai ta so tsakanin mata yi ba abinda na mallaka gashi na raba amma abinda kai kadai ka mallake shi to fa la tuwa kibini bi ma tamliku karka kama nan da laifi cikin abinda kai ne ka mallake shi wala amliku ni ban mallaka shine so wannan kan wannan tasdiyu an ta ajidu ban nisai walau harastum ko da kun yi kwadai haka ba za ku iya ba amma abinda ba a so ko abinda aka hana fala tamilu karku karkata kullal mai dukkan karkata fata zaruha sai ku kyale waccan da ba kwa kauna kal mu'allaka kamar a bar ratayewa kamar zakara a rataye sai a ba ya tara to kan ku batta kamar wacce aka rataye wato ma'anar al mu'allaka ita ba za ka ce matar aure ba saboda miji ba ya harka da ita ba za ka ce mata bazawara ba tana da miji ina fata an gane ita ta zama a rataye tana baina baina ita ba bazawara ba ita ba matar aure ba in ka ce tana da aure to ba ta san me zama auren ba ba ta san amfani zama auren ba don miji baya komai da ita ya juya mata baya ana samu a cikin mataye to wannan zalunci ne Allah ya hana yawa abin da yake zuciyarka wannan ka bar wa Allah ka yi ta kokari shi ma Allah ya baka ikon kwatantawa amma abin da yake na zahiri kar ka yadda ka bambanta tsakanin mata ballantana har ka kyale ta kalmu Allah kamar da aka rate Allah ce wa in tusilu idan kuka kyautata tsakanin matayenku wa tattaku kuka ji tsoron Allah wajen zamantakewa da mata to fa inna Allah kana gafuran rahiman ka san shi Allah kana ya kasance gafuran mai yawan gafara ne ga laifin da kuka yi na bambanta soyayya a zuci inda kun yi iyayen da za ku iya din rahiman kuma mai jin kai ne yanda bai sa dole sai kun daidaita komai da komai ba amma ku yi iya kokarin kar ku bata kamar almu'allaka in kuka kyautata kuka ji tsoron Allah to fa wani abin da ya fi karfin ku fa inna Allah kana gafurar rahima wa anna bi hurairah radiyallahu anhu qala qala rasulullahi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce istawsu bin nisa'i khaira ku yi wasiya ta alheri bin nisa'i ga mata khaira shine maf'uli na istawsu istawsu khaira ku yi wasici na alheri bin nisa'i ga mataye kamar yana fassara ayan wa ashiruhuna bil ma'ruf ku zauna da su da kyautatawa shine al ma'ruf mhm sai an wa yad'al Allahu fi khairan kaseera fa inna al mar'ata domin ita mace khuliqat an halice ta nan min zila'in da kashin hakalkali kashin hakalkali an musa kashin hakalkali wanda yake a tankwalan nan wa inna awada ma fi jila'i hakika mafi karkacewan abin da yake cikin kashin haƙarƙari a alahu shine samansa in ka tsaye da shi haka inda yake haɗuwa da tsakiyar kirji ba daga nan haka karke tashi zuwa gefe ba eh to nan ɗin inda yake haɗuwa da tsakiyar kirji shine a alahu in ka ɗaga shi ka tsaye da shi ka kalle shi dukkan su a karkace yake amma a waje mafi dilai mafi karkacewa abin da ke cikin ƙashin haƙalƙalin a alahu saman ina fata an gani ya fi tsakiyar ya fi ƙasan karkacewa inda yake haɗuwa da jikin kirji din shi ne mafi karkacewa abin da yake nufi a nan hikima ta manzon Allah ita mace da wannan kashi aka halice ta dama a karkace take ta gane ai to inda yafi kowa karkacewa sama an ce sama shi ne nan a nan baki yake akwai bakar magana a nan kunne yake a nan ido yake a nan hanci yake bisharin a nan yake shi ne gunda ko ina karkacewa ba in zahabta tuqimuhu in ka tafi kace zaka miƙar da shi kai ba ka san ganin kashin hakarkarin nan a karkace sai ka miƙar da shi ya tsaya kyan to ka karka sai dai ka karya shi in ka ce matar ka sai ta bi ka ɗari bisa ɗari sai ta maka biyayya sai ka miƙar da ita sosai dai ka sake ta don haka aka halice ta a karkace kai kuma baka isa ka miƙar da ita ba in ka ce za ka miƙar da ita to ka san sosai dai ka kada karye wanda shi ne mutuwar aure wa in tarastahu in kuma ka bar shi a haka a karkace lam yazal a'a wanda ba zai gushe ba yana karkace wato yana yana karkace sai dai ka zauna da shi a haka shi wannan kashin amma ba dai ka miƙar da shi ba fastausu bin nisa'i sai ce to ku yi wa junan ku wasiya bin nisa'i game da mata kar ka ce wai dole sai ta maka shi yadda take kai dai abin da ka samu ka gode wa Allah wanda bai samu ba kuma ka yi hakuri kar ka ce sai ka samu hakokin ka wajen tafiyi bisa dalili amma ita a karkashe take wa fi ruwaya cikin wata ruwaya fi sahihaini a cikin bukhari da muslim manzo Allah ta al-mar'atu ita mace kaddila'i kamar kashin haƙar kalili ina kamta in ka ce za ka miƙar da ita to kasarta za ka karya ta ne wa istamta ta biya in kuma za ka ji daɗi da ita a haka istamta ta biya ka ji daɗi da ita wafiya a wajen karkatan nan dai tana tare da ita ba za ka ji ta a miƙar yadda kake so ba a wajen wa fi ruwayatin cikin wata ruwaya da muslim innal mar'ata haƙiƙa ita mace khuliqat an halice ta ne min dila'in daga kashin hakalkali lan tastaki malaka ba za ta taba miƙewa gare ka ba har abada ala dari kace akan hanya kan dai a dole sai ta ta miƙe akan hanya tiryan tiryan har ku je aljanna sai ka kamo hannunta ana tafiya tana kwacewa kana kuzgowa kana lallashi kana fada kana tsawa sannan har ku je aljanna man ka sake ta to sai dai ka tafi kai kadai amma ba za su miƙe maka alaƙa rika ce a kan hanyar sambit ba bai istamta ta biya in ka nemi jin daɗi da ita a rayuwar duniya istamta ta biya to ka ji daɗi da ita wa fiha a waju wannan karkatar tana ne to a waju ya kawo eh eh za mu je duka eh za mu je duka za mu ji ma'ana bambancin rufu'a a mene fata da kisra ai imamu nawawi ya fitar da kalmar a ƙarshe istamta ta biya ka ji daɗi ya ta biha a waje karkatan nan tana tare da ita wa yin haka tuƙimuwa an ka tafi kace za ka miƙar da ita can ba ya ce a kamta ha ba nan kuma ce tuƙimuwa in ka tafi kace za ka miƙar da ita to kasarta za ka karya ta wa kasurwa karyewan nata kuma tsalaƙuwa shi ne sakin sai dai ka sake ta amma ba dai ta miƙe sambit akan hanyar imamu nawawi yace qawlu fadl manzala a waccan hadisi da yace wa fiha awatun dinna awatun huwa ana rubuta shi da fatihil aini wal waw da fatahan an baki da kuma waw kai kai kai naka me yace ana a a huwa eh a shi qawluhu nan nan me yace a to shikenan wancan din ne ka gane ai malaman luga suka ce duk ma'anar su ɗaya sai da shi a wajen ana gaya wa mutum ko dabba ko bishiya abin da yake ido yana ganin sa zahiri a wajen karkata wanda za ka gani a jikin ɗan adam ko a bishiya ko a dabba ko a wani gini wanda abu ne zatin sa yana na ido yana gani an ka ce iwadin kuma ana gaya wa karkata ce ta ma'ana abinda ido ba ganin sa yake ba ba shafawa hannu yake ba ba jin kanshi yake ba ma'ana ce an faɗa ka gane yayi kamar inda Allah yake cewa ya ahlal kitabi imma tasudduna an sabilillahi mana mana billahi wa tabguna hali iwaja kaga san ki suna ne wa tabguna iwaja kuna nema mata karkata ita wa an sabilillahi sabilillahi ne ake nufi addinin Allah addini abu ne na ma'ana ba ganin sa ake a zatin sa ba ba shafa shi ake aji a wannan addini ne ba kanshin sa ake ji ba ba maganar sa ake ji ba to duk abu na ma'ana in ya karkace sai a ce iwadu kamar ka ce tabi'ar wannan ta karkace ba halittarsa ce ta karkace ba tabi'a ce to sai ka ce iwadu amma in shi ne karkatacce halittarsa sai a karkace amma ɗabi'arsa mai kyau to sai ka ce wasihi awaju ka gane a cikinsa akwai karkata shi ne bambancin fata da kisra wani abdullahi ibn zam'ata radiyallahu anhu an eh to to to in naka ya sa kisra a wannan kalmar kamar da ta fata yawwa tunda karkata ta ma'ana yake ne ba karkata ta zaki ba eh ai kai ma ba za ka je ka auro karkatacciya gurguwa ba eh wa an abdullah ibn zamata radiyallahu anhu annahu sami'a an-nabiyya ya ji annabi sallallahu alaihi wasallama ya kudu yana khutba a cikin huduban nasa wa zakaran naqata ya ambaci naqatu salihu taguwan nan da Allah ya ce habihi naqatullahi lakum aya ya kusa mudawa wannan fa taguwar Allah ce aya tana zaman aya lakum a gare ku to ya ambace ta a cikin hudu ba sai bayani mai tsawo a kanta wallazi a kara hasanan ya ambaci wanda ya soke ta izin ba aka ashqa hadin shine kuddaru sunansa kuddaru ya ambaci siffofinsa da sharrinsa da illolinsa a ciki bayanin da yake akan shi wanda ya soke ta din fa qala rasulullahi sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace izin ba aka ashqaha izi yayin da ashqaha mafi tsiyar sabudu mafi tsiya cewa a cikin kabilar samudawa damirin hadin yana koma ga kabilar samudu ka gane yayi izin ba aka ashqai a baya an ambaci sunan kabila menene wa nafsin wa ma sawaha fa yawa kazzaba samudu bi tsagawa ha kaga an bace ta ai ha din ma bi tsagawa ha shi ma damirin na samudu ne to za ka ta izin ba asa ashqaha iz yayin da ashqaha mafi tsiyar wannan kabila in ba asa ya tashi da gaggawa zuwa soke wannan menene wannan taguwar fa qala lahu rasulullahi sai manzo Allah shi annabi salihu yace la qatallahu na fa taguwar Allah ce ku kyale ta wa suqiya ha da ruwan shan ta na rijiyar nan shi yasa a wata aya kace fagaruha ta kulfi arillah ku kyale ka ta dinga ci tana kiwo a cikin kasar ubangiji to sai manzo Allah ya ce in ba asa lahara dulun wani mutum ne ya kashi da gaggawa zuwa koke ta mutumin nan azizu mai daraja ne a cikin kabilar samu in ya ce zai yi abu ba wanda ya isa ya hana shi arimun mai yawan sharri ne mugun mutum ne shine ma'ana arim mai mai sharri mani'un wanda yake da kariya fi rahadi a cikin jama'arsa yana da dangi masu ƙarfi masu faɗa a ji in yayi abu ba wanda ya suke tuhume shi ya nuna masu imanin ba da son su aka aka sauke taguwar ba to amma saboda mutum mai daraja mai sharri wanda yake da gata da kariya daga wajen mutanensa shi ya kace ba yadda suka yi dole suka bar shi ya soke sa sai me sun ba zakarar nisa dai a hudu ba ɗaya sannan a cikin huduban na maza Allah ya ambaci halin mataye fa wa'aza sai yayi wa'azi fi hinna a cikin su inda ya ce fa wa'aza hunna sai ya musu wa'azi to amma da yake maza su ne suke zuwa juma'a sai yayi wa'azi fi hinna a cikin mataye wato yayi wa maza wasiya akan su dinga kulawa da mataye fa qala yace ya amidu ahadukum ɗayanku yana gangantawa da gangan yana sane wa ya jilu da imra'atahu ya dinga dukan matarsa jaldal abdi irin aika jaldal abdi kamar yadda ake yi wa bawa bulal da rana zai samu matarsa ya dinga jibgarta kamar ya samu bawa fala'allahu watakila kuma a wannan yinin yugaji'uha zai kwanta da ita a shimfiɗa ɗaya min akironi a ƙarshen yinin nasu illa na ta ba da dare kuma sai ka je yana ƙaramar murya yana rarrashi to ka san za ka yi haka da me za ka doke ta da rana ثم وعظهم فلما زال يي ومزا وعزي في ضيقهم cikin dariyar da suke yi min garkati akan tusa mutum ya banka tusa a cikin mutane kuma ya kirkire da dariya ba kunya babu mutunci wa qala manzo Allah ta limma ya kaku ahadukum dan me yasa ɗaya daga cikin ku yake yin dariya mimma ya fa'alu ga irin wannan mummunan aiki da yake aikatawa domin tusa a cikin mutane ba abu ne na mutunci ba balatana ai kamata in ma kwacewa dai ka ji kunya ka sun koyar da kanka ba wai ka kyalkyale da dariya ba ba ɗabi'ar masu mutunci ba ne muttafaqun alai wal alim kalman nan ta al alim ana rubuta shi bil ainil muhmala da alli kafa wacce take ba ta da dugo ba gainun bane wal ra'i sannan da ra ba ba gaira ba huwa shine ashariru mutum mai yawan sharri al mufidu mai barna shine al'arimu a wancan hadisi wa qawlu fadda yake in ba asa idin ba asa shi kaha ai bi ma na qawa bi sur'ati ya miƙe dai da gaggawa ana yanke shawarar to zire taguwar nan ya kamata a soke ta dan mun gaji da ita ta tare mana rawar gaba hantsi tana shanye mana ruwan rijiya saboda haka wa za mu samu da zai ya soke mana ita buta kawai zarafi ya tashi ce ni zan soke ta shine ma'anar in ba asa ta bai sai kama ya miƙe ba in ba asa ai kama bi suratin ya miƙe da gaggawa akwai lamjaye to kai me yake ni na bai ce komai ba wato abdura'u dai mun san tusa ne tusaqun wa dura'un ilmi
هذا بالنساء مهم.
وغير ضرورته مم.
تأديب وفيه النهل عن ذلك مم.
أفضل يسمعها من غيره Eh, to a ciki akwai hali tusa da mutum ya ji daga waninsa نعم ba shi ya yi tusar ba kenan نعم nan bai kawo wannan bayanin ba fassara ne na malaman hadisi kowa yadda ya fahimta haka yake fassarawa eh wani ya fahimci cewa in wani ya yi tusa kamar dariya نعم a cikin mutane bai kamata ba to amma na kan a ƙarshen hadisin mimma yuf'alu ne ko mimma yaf'alu mimma yaf'alu ne a wannan hadisin da muka karanta yanzu ne eh to kaga wannan wasu sun dauki cewa lima ya zaku ahaduku dan me yasa ɗayan ku yake yin dariya mimma ya faru daga abin da yake aikatawa kaga shi ya tusan kenan sannan ita wannan ma'anar ta ka duk a wannan hadisin lima ya raku ahadukum dan me yasa ɗayan ku yake dariya mimma ya faru daga abin da shi ma yana aikatawa eh to wannan shine shi shi abin da ya dauka ai akwai wanda in ya zuba zai yi dariya akwai wanda kuma ba shi ya ba in ya ji wani yayi zai mata dariya to duk hadisin yana hannu dan me yasa dan ku zai dariya akan abin da ya aikata dan me yasa dan ku zai dariya akan abin da shi ma yana aikata dan wani shi ta kwace masa eh, ba su ya dame ciki ya kumbura tusa ta kwace sai kamar dariya kamar yayi hani kenan ga mai yi da kuma wanda ya ji wani yayi kar kar ka masa dariya domin zaka kunyata shi a cikin mutane وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله من ذا الله صلى الله عليه وسلم يا شيء لا يفرق مؤمن مؤمنة kada mumini ya dinga kyamar mumina ka auri mace kuna zaune to karka kyamuce ta karka kita ka tsora mata tsana da kiyayya da gaba shine malan ifraq la yafraq mu'minun mu'minat mu'minatan mu'mini kare kyamuci mu'mina in kariha minna kuluka idan ya ki wata ɗabi'a daga gare ta ka gane yayi ɗabi'o'i suna da yawa kamar tana yawan fita anguwa shi kuma baya so to in sauran ɗabi'o'in suna da kyau yayi hakuri eh dama akwai hawa'i akwai turabi akwai wanda shi ɗabi'a sanan shi dole sai yayi yawo halitta ne akwai wanda kuma shi a zaune ki a buɗe yadda za ka yi ba zai fita ba eh to wata- wata wata kuma ƙazanta wata kuma gidan ne za ka da fesfes amma gidan a wargaje ba shara wanke-wanke an mashi da wato a tsakar gida har karfe goma rana ita ba ta yi ba ba ta sa iyala sun yi ba duka wannan zai baya su to idan har ka ƙi wata ɗabi'a mummuna daga gare ta to rabiyar mina akan ai zai yadda da wata ɗabi'a in a wani gu ta faɗi a jarrabawa to a wani gu ai za ta ci jarrabawa to kar ka duba ɓangaren munin ka duba ɓangaren alherin inda take kyautata sai ka auna wanne ne yafi yawa da mummuna yawanci za ka samu kyawawan sun fi yawa to sai ka yi hakuri da abin da ka samu in kariya min hakulka in ya ki wata ɗabi'a daga gare ta rajiyar min ha akhir zai daga wata ɗabi'a daga gare ta au qala ko kuma gairahu bi ma'ana shakku haudin shakku min rawi ko cewa in kariya min hakulkan rajiyar min ha gairahu in ya ki wata ɗabi'a gare ta to zai daga waninsa shi wannan ɗabi'ar min ha daga gare ta saboda haka kawai dan an maka laifi guda ɗaya kar ka ce za ka yi saki ko za ka kore ta ko za ka doke ta ko za ka ɗau mataki ko za ka kai ƙalata wajen iyayenta ka yi haƙuri ka yi ta nasiya wataƙila idan wannan ɗabi'ar ba jibil- ba jibilla ba ce ba halitta ta aka yi da ita ba a hankali sai ka raba ta da ita ƙaulu wadansa ya farak ɗin nan la ya farak muminu ya faraku huwa bi fatihi diyari ana rubuta shi da fata da ya faraku wa iskanul kafi da daure kaumin ruwa a fa'i ko da daure fa yaftaraku wa fatihi ba'i da fatahar ra yaftaraku wa ma'anahu yubgidu ka gane ai kada ya dinga kin mumina yuqalu ana cewa farikatul mar'atu zawja mace ta ki mijinta wa farika ha zawjuwa mijinta ya ki ta wannan bi kasar ra'i da kisrar ra wancan saboda fi'li mudari'i ne aka ce yaftaraku wannan ko fili ne amri farika ya ki farika ya faraku kenan ka gane ai fili ma din ana rubuta shi da kasirin ra'i ya faraku ha shi kuma fili mudari bi fatiha da fatahar ra'i ai bi ma la abu gabaha ya ki ta shine farika ha wallahu a'lamu Allah shine masanin asalin abin da manzo Allah yake rike da wannan kalma shi da yayi ya kokarin sa iya sanin sa ya ga maka ga abin da ya fahimta وعن عمرو بن الأهوى الهشمي رضي الله عنه أنه سمع صلى الله عليه وسلم يادم سمع النبي شي عمرو دان أهوس الجشمي هو أبي دا أجكين جيم الأمة وعن عمرو بن الأهوس الجشمي رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع cewa shi ya ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin hajjinsa ta ban kwana da duniya ya kuli yana cewa yana faɗa ba da an hamidallah ta'ala bayan yayi godiya ga Allah ta'ala wa asna alai yayi kirari ga ubangiji wa zakara ya tunatar da mu'minai wa wa'aza yayi wa'azi kuma qala sannan yace ala ala na'am wastawsu bin nisa'i khair ku yi wasiki a junanku khairan la alheri bin nisa'i ga mata fa inna ma hunna awanin indakum ku sani su din fa mataimaka ne a wajen za su dafa muku tuwo za su share muku gida su aifa muku ƴaƴa su shayar da ƴaƴanku su musu wanka su wanke musu kashi su wanke musu fitsari laisa tamlikuna minhunna shay'an ba ku mallakar komai a tare da su gairar zalika sai wannan aikace-aikace da taimakawa da suke muku. Bi ma'ana ba bayinku ne da kuka mallaka yadda Allah ya halicce ku haka ya halicce su. Ba kwa mallakar komai sai wannan taimako da suke muku na zaman gida. Illa an yace da fahishatu mu bayyana. Sai dai in sun zo da wata alfahasha mabayyaniya. Kamar ta yi zina a fili an gane. to wannan kuna da damar da za ku hukunta ta ku kai ta azabtar mata da haddi fa in fa'alna in suka aikata alfahasha a bayyane to fa hajruhun ku kaulace musu fil mabaji a cikin guraren shimfiɗa wato ku yi musu yaji ku daina kwanciya da su a shimfiɗa ɗaya in tana saman gado ka dawo ƙasan gado in ta in ta biyo ka ƙasa ka koma sama wadribuhunna sannan ku doke su in ba su daina ba darban duka gaira mugarrihin wanda baya fasa jiki yana fassara maka wannan aya bai yi kimtun shiga ga bai ne ba shi ba nushuza hunna fa'izu hunna wallashi ta kafu da nushuza hunna nake nema fa'izu hunna wahadu hunna fil mazaji wasu rigu hunna ko to sai manzo Allah ya fassara maka duka shi Allah ta wadri gugun ku doke su to sai manzo Allah ta maka barba amma duka gaira mubarihi wanda baya fasa jiki tunda kai ba alkali bane kai ba hukuma bane fa in al'anakum idan suka muku da'a suka gyara halayensu tun lokacin da kuka kaurace musu fahaduru hulladin da kai fushi ta gane ta yi kuskure ta gyara ta zo tana yi maka da'a to karka nemi hanyar da zaka doke ta shine fa la tabu alaihim na sabila kar ku nemi hanyar da za ku cutar da su in har sun yi da'a sun daina wannan laifi wannan ga ko da irin zai kuma ba sai zina ba in tana maka wani abu wanda ba ka so kai fushi ba ta daina ba to kai maka yaji ka kaurace wa shimfiɗar ta in shi ma kai kai ba ta daina ba to ka doke ta amma dukan da ba ya fata ciki amma in suka yi muku da'a to fa la tabu alaihi da sabila kar ku rubo ta hanya da gangan da za ku cutar da su ala na'am
Dan tana yanzu la- ba ya bata auren miji.
a ba ya bata auren miji sai dai in ba zai iya ba ya sake ta amma dan ta yi zina ba shi ke nuna aure ya mutu ba in za ka iya kaulace mata ka nuna fushinka ko za ta daina shi kenan Allah ya shirye ka ai shi ne alfa- al- alfahasha yawanci aka ce alfahasha to zina ke ne ko a magana sakin aure da Allah ya ce ya ayyuhan nabiyu idza talaqtumun nisaa fatalliquhunna bi iddatihinna wa ahsul idda yace wattaqullaha rabbakum la tukhrijuhunna min buyutihinna wa la yakhrujuna illa an yatina bi fahishatin mubayyinatin wannan alfashan zulakin idan kuka saki mataye to aka ce ah, wattaqullaha rabbakum ku ji tsoron Allah ubangijinku in ku- in kuka sake su la tukurzuhunna min buyutinna kar ku fitar da su daga dakunan su na aure bi ma'ana ku bar su zauna sai kun gama idda in ka kore ta dan ka sake ka ka saba wa Allah baka da tsoron Allah wattaqullaha rabbakum yace ku ji tsoron Allah ubangijin ku la tukurzuhunna kar ku fitar da su dan kun sake su min buyutinna daga dakunan su na aure su ma kuma Allah ya ce su ji tsoron Allah wala yakhrujuna kar su fita kaga kowa Allah ya tsora masa doka su mazajen da suka sake kansu fitar da su su ma in an bar su kansu ce gidan ubana ne an sake ni da zan ci gaba da zauna waye waye kansu faɗi wannan inda suna tsoron Allah Allah ya ce wala yakhrujuna kansu fita su ma su zauna har sai sun gama idda a cikin wannan ɗaki nasu to sai Allah ya dawo kan mazaje da aka ce wala la tukhrijuhunna min buyutihinna to sai aka ce illa an ya ce da fahishati mubayyana sai dai sun zo da alfasha mabayyaniya aka same ta tana zina da wani a to wannan ka ce gida na ba gidan mazinata bane dama na sake ki to ki fita ko ba gidan ku ki je ki zaman ina ina fata an gane sai Allah ya ce mai a sai manzo Allah ya ce ala na'am inna lakum ala nisaikum haqqan haqqan shine ismu inna ala na'am inna haqqan hakika lalle akwai wani haƙƙi lakum naku da Allah ya kora shi ala nisaikum akan matayen ku wanda ya zama dole matan ku su sauke wannan nauyin da Allah ya kora musu wa linisaikum alaikum haqqan ai wa inna haqqan linisaikum lalle hakika akwai wani haƙƙi na matayen ku alaikum da Allah ya kora shi akan ku kowa yana da nasa da Allah ya dora masa haqukum alaihin haqiqu ku mazaje alaihin akan matayanku Allah yuwaqina furushakum kasu taka shimfidar ku man takarahu na ga wanda kuke ki shimfidar ku ta aure kasu kawo kwarto akan shimfidar ku tunda kowa baya so matarsa ta yi zina to kasu taka shimfidin ku man takara huna ga wanda kuke ki su taka muku shimfiɗa kinaya ce ta kwartanci su kiyaye kansu su kiyaye mutuncin mijinsu wala ya azanna fi buyutikum kuma kar su yi izinin shiga cikin gidajenku man takara huna ga wanda kuke kin su shiga gidanku ko da ba zina za a yi ba mutumin da ba muharraminta ba ko da dan uwanta ne dan baffa ko dan kawu ai ba muharrabi bane zai iya aurenta da kai baka aure ta ba to idan ka nuna ba ka so ya zo gidanka to in ya zo kanta ba shi dama ya shiga gidanka ko da kakan su ɗaya ta wajen uwa ko ta wajen uba ala na'am wa huqu wa haqquhunna alaikum su kuma matayen nan naku haƙƙin su da yau zaba a kanku an tuhsinu ilayna ku dinga kyautata gawa gare su fi kiswati na cikin tufafin su kar kar ku basu da ragga ko da tsunna ko da tsiraici wa ta'amihim ku kyautata musu cikin abincinsu ku ba su isasshe abinci da zai wadace su in kuna da hali ku ba su mai daɗi wanda za su ji daɗin rayuwa jikinsu zai yi kyau ba za a gansu da yunwa ko da kaskanci ba rawahu turmuzi wa qala shi hadisu hadisin ya samu kyakkyawa sahihu ingantacce kaulu fadin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a wannan hadisi da yake awami ai asiratu kamar ribatattu ne jam'i aniya jam'i ne na aniya baiwa bil aini wa wato ba baiwa ba fursunan yaki aniya asiratun in aka ce asiru ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وعسيرا الاسير shine fursunan yaki wanda aka kamo shi a gun yaki to su din kamar kun ciyo su a yaki ne zaman da suke a karkashin ku yayi kama da zaman fursunan yaki ka tsale ta a gida ka ka tabbata sai da izinin ka ta dafa tuwo ta share gida ta sai ma ruwan wanka ta zuba ruwan alwala ta wanke maka kaya ta yi ma guga wannan duk ba abu ne da ya kama da bauta ba وهي الأسيرة إذا ما تتسيء شيء متى الأسيرة والعاني إن إن مجن العاني أنا نفهم الأسير إما تتسيء عانية فقاني هاي فرسنا ياكي إن مجن ياكي العاني الأسير شبه رسول الله صلى الله عليه وسلم على المرأة في دخولها تحت حكم الزوج من قال صلى الله عليه وسلم يا كمن تمشي cikin shigarta ƙarƙashin hukuncin miji in ya auro ta ya kamanta ta bil asiri da fursunan yaki sai yadda aka yi da shi fursunan yaki an ɗaure hannunsa da sarka ana cinsa na ce gunan dole nan zai zauna a nan dole ya zauna ko da ko kaza dole ya ɗauko yi noma dole ya ɗebo ruwa dole ya ɗebo to haka mazala ya kamanta ta to ya kamata ya kamata san wannan in ta zo wajen miji fa ta zo bautar Allah ne Allah ne ya hukunta wannan hukunci a kanta ta zauna a ƙarƙashin umarnin miji wanda har manzo Allah ya kamanta ta da fursunan yaki saboda tsananin biyayya da kuma nauyin haƙƙin miji da yake kanta wa darbul mubarrih wancan kalma da manzo Allah yake darban ghairu mubarrih duka wanda baya fasa jiki to darbul mubarrih duka mai fasa jiki huwa shaqu shine wanda yake tsaga fatar jiki ashadidu mai tsanani wa qawlu fadisa sallallahu alaihi wa sallama yace fala tabgu alaihi na sabila karku bi wani tafarki na cutarwa gare su ai la tadrubu shine la tabgu ka gane ai la tadrubu tariqan shine sabila karku ne mota hanya ta tajuna bi da zaku kafa hujja da wannan hanyar alaihin na akan su wa tu'uzuhunna ku cutar da su akan laifin da ba nasu ba bihi da wannan hanyar haka kawai ka kirkiro laifin da ba a yi shi ba ko an yi shi a baya ya wuce an manta da shi amma dan kana neman inda zaka tutar da sai ka tado da wani zance da ya wuce shekara da shekaru ka ce kuma zaka hukunta ta da shi to Allah yana maka wa'azi kar ka yadda kai wannan in dai ta bi ka yanzu to abin da ya wuce a baya a bar shi fa in a'anakum in dai sun bi ku to fala tabgu alaihim sabila kar ku lalumo wata hanya da za ku zo ku zalunce su wallahu a'lam wa al-mu'awiyah ibn haidata har wata daga mu'awiya dan haida رضي الله عنه قال يا شيخ قلت لا تبين مسألة نتي يا رسول الله ما حق زوجة أهلنا عليه menene haƙƙin matar ɗaya daga cikinmu alaihi akan a cikinmu kowannen mu wane ne menene haƙƙin matar kowannen mu alaihi akan ƙala sai maza Allah ya ce an tudi ima haka ciyar da ita iza da imta idan ka ci ka gane ai wa takasuha ka tufatar da ita izarta sai ta idan ka yi tufa kar ka ɗinka jika ita ka bar ta tsirara kar ka ci abinci ita ka bar ta da yunwa sannan ce in ta yi laifi da Allah ya ce wasu ribu hunna to wala ta girbi wata kar ka doki fuska fuska gaba ce mai daraja a wajen Allah da Allah yi wa Allah sujjada da ita tana da daraja kar ka doke ta a fuska banda mali ba shi ne duka fuska ba wala tuqabbi kuma kar ka munana mata aikin da kai ko da mummuna ne wala ta hazu kar ka kaulace maka kai fushi da ita illa fil baiti sai a cikin daki kai da ita musamman tana da kishiya ko kuma a ita ka dace matarka amma kuna zaune a gidan haya da wasu mutane to an fito tsakar gida kar ka faɗi bakar magana kar ka nuna ɓacin ranka ka nuna fara'arka da sakin fuska in ta maka laifi sai kun shiga ɗaki sannan ka nuna mata mugun abin da ta aikata ka gaya mata laifinta amma kar kai mata a cikin mutane a tsakar gida ko a gaban ƴaƴanta ko a gaban mutane shine ma'anar wala tuqabbi kar ka munana wala ta dur kar ka kaudace ka yi nuna bacin rai illa fil badi sai a cikin ɗaki tana da haƙƙi a kanka kar ka mata wannan hadisun hadisi ne hasanu kyakkyawa rawahu abu dawud abu dauda ne ya rawaice shi wa qala shi abu dauda da ya rawaice hadisin shi ma ya masa sharhi wa qala ta ma'ana la tuqaddi ma'anar abin da ake yi karka munana ai la taqul karka sai qabba hakkin Allah Allah ya munana ki kinaya ce ta abin da ta yi ba mai kyau bane laraba ne suna faɗin wannan in namiji ta qabbaka Allah wa qabbaha ma ji'ta bik ma ji'ta bihi idan mutum ya yi mummuna abu sai ce qabbahaka Allah wa qabbaha ma ji'ta bi Allah ya muna na kai ya muna na abin da ka zo da shi abin da nake nufi kai kai dai mutumin banza ne kai kai dai da mummuna aiki kai wannan abin da ka zo da shi yayi muni asali haka suke nufi to shine Abu Amu Imam Abu Dawud ya ya fassara cewa la taqul qabba haki la karka ce Allah ya muna naki a cikin mutane da bana karka ce abin da kika yi yayi muni ina fata an gane ba wai take nufi Allah ya nuna na ba zahirin lafazin ya nuna kamar mun ya addu'a ka mata amma ma'anarsu su abin da kika yin nan bai kyau ba yayi muni to kar ka gaya mata haka illa fil baiti sai a cikin daki wa anna bi hurairah radiyallahu anhu qala qala rasulullahi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce akmalul mu'minina imanan wanda yafi kowa cikar imani a cikin mu'minai wanda ya fi kowa cikar imani a cikin muminai a hasanuhum khuluqan mafi kyawun su ɗabi'o'i wanda ya fi su kyawawan ɗabi'o'i to ya fi ya fi saulan cikar imani domin da kyawawan ɗabi'o'i ake cika saulan ayyukan imani wa kiyarukum zaɓaɓɓunku ko mutanen kirkin ko mafi alherin kiyarukum su ne zaɓaɓɓunku da nisa'ihim a wajen matayensu duk wanda matarsa ta ce wani mutumin kirki ne to a wajen Allah ba mutumin kirki duk wanda matarsa ta ce wani azalimi ne mugu ne mutumin banza ne to a wajen Allah ma haka yake yawa saboda haka ka yi kokari ka kyautata bace da za ta yi beka ta yi maka shaida wanda a wajen Allah za ka samu shaidar matar domin kiyaru kuma kiyaru kuma bi nisa'i zababbunku su ne zababbunku a wajen mataye ba a gida ana ce ba mugu kuma a waje ana cewa wannan mutumin kirki ne kar ka yadda da wannan gara a gida a ce kai mutumin kirki ne akan a waje a ce baka mutumin kirki rawahu turmuzi wa qala fi hadithun hasanun sahih ta wani babarbare a Maiduguri mai tagarhula ya kawo ya zabo ta tangaran ya gwada a kansa aka ba shi mudubi abokan suka ce ka wannan hula ta yi kyau yace a ai ba zai da magana ku ba sai na shiga wajen matata yawwa ita ce ya kamata ta min shaida in ta ce ta yi kyau to zan zo na biya bayan gama ciniki ba sai da ya shiga gida ya ce ya kika kan hulan ce kai ta yi kyau sannan ya zo ya kika kuɗi ya biya kuɗin hudu in ku in ku ta muku kyau a waje in a gida ba ta yi kyau ba a turmuzi ya ce hadisu hasanun sahihun wannan hadisi ne kyakkyawa kuma ingantacce akwai tsawon hadisi nawa ɗaya ko bari mu kalasa wa an iyas ibn abdullah ibn abi zubair an rawato daga sayyidina iyas dan abdullah dan abu zubair radiyallahu anhu qala ya ce qala rasulullahi manzo allah sallallahu alaihi wasallama ya ce la tadribu ima allah kan ku doki ku yanjin allah mata wato bayin allah yake nufi mata فجاء عمر رضي الله عنه الى رسول الله ايغا سيدنا عمر رضي الله عنه يا وجه من الله صلى الله عليه وسلم فقال يتي لي نعم زئرنا النساء على ازواجهن يا رسول الله ما تعيفا يزو سلينا مزاجن saboda ka hana a doke su sai ka zauna a gaban ka sai ta gaya maka bakar magana ba inda ka iya za'irna nisa'u ala azwajihinna mataye suna yin kalfin hali akan mazajen su su faɗi abin da suka ga dama to tun daga nan farakasa fi darbihinna sai manzo Allah yayi lango mai cewa to a duke su in suka wuce gona da iri kaɗan man mangare ka amma da ya gaya maka gaira bugari banda wanda zai fada jiki banda karyawa ko talgadawa ko gurdawa sun da yawa duk da dai suna da launi yawa ta faranka ya jawo a dokin fa adafa bi ali rasulillahi sallallahu alaihi wasallama manzo Allah yana yin wannan rangwamen kafin a je ko ina washe gari sai ga mataye wato nisa'un shine fa'ilin adafa nisa'un mataye kasirun masu yawa fa adafa sai ga sun kewayo bi adi rasulullahi wajen iyalan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya shukuna azuwa da wannan suna kawo karan mazajen su kowa ya koma gida ya fara tindan to wannan abu ya za a yi an sai kar a doka su sun wuce gora da iri an ba da dama su kuma mazan su masu ƙetare iyaka فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم مازال في تعالى متاني حتى امته yace laqad alafa bi ali baiti muhammadin nisa'un kaseeru haqiqa wallahi haqiqa mata yi masu yawa sun kewayo wajen iyalan gidan annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam yashkuna azwaja wannan suna kawo kukan mazajen su sai ce laysa ulaka bi qiyadikum to ula'ika waɗancan masu dukan mazaje wanda har matan suka kawo ƙara daga yin rangwame a rana ɗaya shi kenan har ku zai ku kama duka kai yace waɗannan ne su bikiya da kun ba zaɓaɓɓu ba ne a cikin ku waɗannan ba mutane kirkin ku bane ai sai hali ya kama sai larura ta kama dole shi ne mataki ko Allah da ya bada dama ai cewa ai fahjuru hunna fil mazaji a can baya eh fa izuhunna madakin farko Allah ce ku musu wa'azi sannan in ba su ji wa'azi ba wahajiruhun na fil mazaji ku kaulace musu a wajen kwanciya sannan in bai yi aiki ba wajiruhun na ku doke su ashe duka yana zuwa a mataki na ƙarshe sai an yi wa'azi an kiji sai an kaulace an yi yabi an kiji sannan ake yin duka to su daga langwanta kawai suka tafi suka tafi suka kama da sai maza Allah ya ce laisa ulaika bikiyarikum ulaika waɗannan masu dukan nan laisa da kyarikun ba mutane kirki bane a cikin shi awa ashe mutumin kirki ba dukan mace mutanen banza su ne suke dukan mata su kuma sun fi yin biyayya ga masu duka su mutumin kirkin kuma sun fi daina ko haka ɗabi'a su take rawahu abu dauda bi isnadin sahih qawlu fadin manzo Allah a fadin Umar a wata hadisi da yace za'irna sun yi reni huwa bizali ana rubuta shi da zal mu'jamatu wanda ake masa tugo mafutuha abun yi wa fata summa hamzatin sannan alhamza makasura abun yi wa kisra summa ra'in sannan ra sakina dauran liya za'irna summa nunin sannan nu ara mai fata ai bi mana iji tara ala sun yi kalfin hali aljara'atu kenan abin da yafi kalfinka ka zo ka tsaya kana faɗa maganganu in ya faɗi ta yi faɗuwa za ta amma sai ta zauna ta zauna a gaban ƙato ya yi ta biyu ƙarfi da kiba amma tana biya musu abin da sandana wannan ai ƙarfin hali ne qauluhu fadin sa yace adafa ai a hada sun kewaya wa an abdullahi ibn amr ibn al-as radiyallahu anhu ma anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallama qala hakika manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce ad-dunya mata'u duniyan nan da abin da yake cikin ta gaba ɗaya kayan amfani ne na jin daɗi Allah ya halicci gaba ɗaya birke duniya don ku ji daɗi. Dan ya ce wa mata'an ilahi duniya da kuma daga ce jin daɗi da Allah ya muku zuwa wani lokaci na ajalinku ko kuma na karewar duniya. To duniyar gaba ɗaya mata'i ne abin jin daɗi ne. Wa khairu mata'id duniya amma mafificin abubuwan jin daɗin duniya. Al-mar'atu salihatu mace ta kirki. Allah ya baka mata saliha to ya zaɓo abin da ya fi kowanne daraja a cikin abin da yake duniya ya baka ko da an yi ka talaka ko ba ka da komai a duniya sai ita za ka zauna da nutsuwa da kwanciyar hankali in ko damuwa ta dame ka an ka zo sai ta kwantar ma da hankali in ka ɓata maka rai a wajen ka zo sai ta rarrashe ka kuma sai ta haifa maka ‘ya'ya ne salihai mutanen kirki da tarbiyyantar da su su ma su tashi da irin ɗabi'o'inta to babu amfani mafi tsada mafi amfanar da bawa a duniya fiye da Allah ya bashi mace ta kirki rawahu muslimun alhamdulillah ko babu haƙƙin miji akan matarsa alhamdulillah alhamdulillah abin da muka faɗa dai Allah ya babu ladan da muka yi kuskure kuma Allah ya